الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ga watan jimada thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1400 da 46 wadda ta yi daidai da 20 tara ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul baina zaujain littafi ne na malam muhammad siddiq min shawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 41 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar da malam yake cewa kada ki zama mace mai bayyanar da sabani da ke tsakaninki da abokin zamanki a gaban 'ya'yanku wannan matsala ce wadda take mai girma kuma tana haifar da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewa irin ta aure za a wayi gari ku ba ku ji daɗi ba ‘ya'yanku da kuka haifa su ma ba su ji daɗin zaman gidan ba da aka gida zai tarwatse kenan don haka wajibi ne in an samu saɓani to a tattauna saɓanin ba a gaban yara ba idan wani abu ya faru na rashin jin daɗi to duk dai a dinga ƙoƙarin kaucewa yara su fahimta ko su gane ko kuma ma a yi da su ko a yi a gabansu kai ko kuma ma a tsinduba su cikin rigimar wannan gaskiyar magana baya haifar da ɗa mai ido a rayuwar ma'aurata bayan nan mun tattauna game da abin da ya shafi tsafta da kuma tsara gida wato ana son mace ta zamanto mai tsafta tsaftar ita karan kanta tsaftar 'ya'yanta tsaftar abincinta da gurin dafa abincin tsaftar ainihin wato mukewayinta tsaftar gidanta gabaki ɗaya sannan ana so mace ta zamanto mai tsari ta yanda ko da gidanta ba yalwatacce ba ne tsara shi da ajiye dukan abin da ya kamata inda ya dace da kwashe shirge-shirge da bola da tarkace iri daban-daban wanda ba shi da amfani amma ana ta tarawa wannan kawai a jawo beraye da gafiyoyi da tsaka da sauran kwari irin waɗannan wanda suna neman gurin laɓewa kada mace ta zama haka komai ta gani tana so kamar ‘yar gwangwan kaga kwalin plus ya kai shekara biyu plus din ma har ya mutu wai tana son kwalin an fahimta ko yawwa wani abun ya kare amma gwangwanin yana nan tana ta tarawa wai tana so to duk ire-iren waɗannan abubuwan za ga wani lokaci diyalwar gida in ana ajiye shirgi iri-iri a to sai ga ba za a ga yalwar gidan ba saboda ko ina ka duba za ga bai da ban sha'awa ko ina ka duba za ga shirgi duk wani sako da lungu karkashin kujera matse-matsin gado ko ina ka gani shirgi ne iri-iri kuma inda za a zauna a yi kwalema a wannan gidan irin tarin datti da bolar da za a fitar daga gidan tana da tarin yawa to lalle wannan bai cika taimakawa mace ba a gidan miji sai dai idan shi ma mijin nata almajirin sati ne ban sani ba akwai akwai ina jin dai wanda suka dan kwana biyu sun san almajirin sati ko ko wani wani mahaukaci da aka taba yi almajirin sati ina jin an manta shi ko kuma eh to idan ya zama irin wannan ne kaga shi ma za ga ba zai samu wata damuwa ba da haka dai abinda malam yake cewa kimar gida ba a cikin faɗi da yalwar gidan take ba ƙimar gida ba a cikin tsadar kayayyakin amfani na gidan ba a nan ƙimar gida take fitowa ba inna ma ƙimar gida ana samun ta ne a cikin yadda aka tsara gidan da irin yadda matar gidan take da tsari take ajiye kowane abu a muhallinsa قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل البيت الصغير يزداد اتساعا بتنسيقه والبيت الواسع يضيق بإهماله أنشي البيت الصغير جدا دم مديديتي جدا دم كرمي يزداد اتساعا ينا كارا فادي ينا كارا ألاوز ينا كارا يلوى بتنسيقه سبيد إذن سارا شدا أكي matar gidan mace ce mai tsari kowane abu ta ajiye shi inda ya kamata abinda ba a da bukata ba ta ajiye shi za ta bayar da shi ko kuma ta jefar da shi inda ya kamata to sai kaga gidan in ka shigo ta fuskar ɗakuna da yanayin faɗin tsakar gidan da sauransu sai kaga ba babban gida bane amma sai kaga ya ba da ma'ana ya ba da ƙaye saboda ba bai cunkushe ba haka saboda kowane abu an jingine shi inda ya kamata a jingine shi wanda za a jera shi wuri kaza an je an jera shi a wannan gurin ma'ana gida dan kankani yana iya zama mai alawus in akwai tsari wal baitul wasi katafaren gida kafcece mai yalwa ya diku yana iya kuntata ya takure kaga kaman ba babban gida ba bi ihmalihi saboda watsi da tsari da aka yi a gidan saboda wofuntar da tsari da matar gidan ta yi kamar yadda na faɗa komai tana so kwalayen abubuwa iri iri iri iri suna nan duk ta ta zubar da su buhun kaza buhun kaza abubuwa sun kare jarkokin kaza duk ta tara gwangwanayen madara duk ta ajiye kwalin sabulin ta shi ma da aka kawo ta ce ita ma yana burge ta yana ba ta sha'awa ta ajiye shi to wannan kaga duk yanayin yadda ɗakin ta yake da yalwa yake da faɗi to lalle duk wanda ya shiga wani lokaci zaka ga ɗakin ma sai ka rasa gurin da zaka zauna hatta kan kujerunta duk kaya ne a jibga a kai sunan wani ɗan jibga duk ta jijjibge komai da komai gashi ɗakin gashi da girma saboda duk ko'ina an zube kaya wannan abu an sauko da shi ba a mayar ba wannan abu an ajiye shi ba a ɗauke ba wannan abun ba shi da kyau ba a jefar ba kayan wanki matattun kayan tsummo kara da suka lalace da sauran abubuwa sai ka rasa wani lokaci gurin da za a zauna a cikin gidan ko a cikin ɗakin ma sai ga yana nema ya wahala ba dan ɗakin ba shi da girma ba sai dan rashin tsarin mai ɗakin yadda ta cuccushe abubuwa ta tattare abubuwa ba za ta iya gari ya waye ta ninke abu kaza ta ajiye ta ɗauke abu kaza ta kawar da shi ta share ɗakin yadda za a gan shi ya yi alawus ba da haka alayi halin yana da kyau irin wannan yana daga cikin abin da ke kawo farin ciki a rayuwar aure kaga ɗan adam yana son alawus yana son yalwa ومدها رجل امرأته أمام أهلها وقال كل يوم أدخل البيت أجد فيه لمسة جديدة لم أجدها في اليوم السابق wani bawan Allah yana yaban matarsa a gaban ‘yan uwanta, waƙala yake cewa kullu yaumin kullum ta Allah, a dukulul baita in na shiga gida, a ji dufihi lamasatun, jadidatun ina samun wani abu daban sabo, lam ajid hafil yaumin sabiq wanda ban same shi ba a jiya. Ma'ana mace ce mai ƙoƙarin sabunta yanayin gidanta. mai ƙoƙarin sabunta yanayin ɗakinta, mai ƙoƙarin sabunta yanayi na zamantakewar gidanta. Kamar yadda aka ce na Na'isha radiyallahu anha, in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan yi tafiya wani lokaci hajjeran ɗakin takan canza masa fasali a ɗauki na nan a mai da shi can na nan a da shi na can a da shi nan abin da ya kamata a fitar da shi a fitar da shi wanda ya kamata a shigo da shi an shigo da shi da haka kullun za ka ga mace ba a zaune take ba saboda da gaske aljanna take nema a gidan miji da haka babu maganar ranar banza ita a wajenta ba wani lokaci da zaka je ka same ta ga aiki kata kata a gidan amma tana kwance huta take ita bata ga ta hutu ba in ta ga gidan ba ta so ta ganshi a hargitse da haka da ta ga gidan a hargitse ba zama wani lokaci zauna ki huta to ai gidan ne ni bana jin daɗi in ganshi haka ta ɗauke wannan ta share nan ta yi kaza a zubar ta kuma zuwa ta share to saboda haka wannan bawan Allah yake ta yaban matarsa yace duk sanda ya shigo sai ya ga wani abu da aka sabunta wanda babu shi a jiya lalle ko shakka babu in mutum ya dace da irin wannan mata wadda take mai kalkalewa da tsara abubuwa da ajiye abu inda ya kamata da gyara gida wannan yana daga cikin abin da ke faranta wa magidanta a rayuwar aure wa qalat ummun ta'izu ibnataha wata uwa tana yi wa ‘yarta gargaɗi da wa'azi, ƙabalar zafaf ko ka ce azzafaf ko zifaf, ƙabalar zafaf kafin aurenta. Ta ce, Nazifi baitak, warattibihi, fa'innan rajula idha lam yajidin rahata fi baiti, ɗalabaha fi baitin akhar. Ta ce, abinda nake so ki gane, wani lokaci ke za ki gayyato mijinki ya sake yin wani auren kuma da gaske za ga da yawa wasu matan su suke ba da gudunmawa mai tsoka wajen mutum ya ƙara aure take wa yatan wa'azi ta ce na zifi baitik ki zamanto mace mai tsaftace gida warattibihi ki kuma tsara gidan fa'inar rajula domin shi namiji idza lam yajid raha in fa bai samu hutu ba fi baitihi a gidansa dalabaha fi baitin akhar to fa zai nemi hutun a wani gidan idan mutumin arziki ne mutumin kirki to zai ga gaskiyar magana shi dai yana bukatar hutu ya je gida ya fita tun safe an yi kwaramniya an shiga an fita an gaji jiki yayi la'asar yayi likis yana bukatar in ya shigo gida ya ga abin da zai tafiyar da gajiyar ya ga abin da zai faranta rai ya ga gidan masha Allah ya ga komai a tsare ya ga komai an alkinta shi yadda ya kamata wannan yakan tafiyar da gajiya yakan tafiyar da damuwar da ya kwaso ko a kasuwa ko a ofis ko a gurin kwadago amma a wayi gari ya zo gurin da zai zauna ya dan huta ya dan miƙe kafafuwansa babu ko ina an zube shirgi to wannan yana daga cikin abin da ke sa sai mutum ya nemi hutun a wani gurin daban ba a gidan ba idan mutum ne wanda yake ba shi da tarbiya to wannan yana daga cikin abin da ke sabbaba neman mata ya san ba zai sa in ya zo gidan ma bacin rai ne in ya zo ba zai tarar da gidan yadda yake so ba to bari kawai ya san ya je guri kaza ita waccan duk da ba mata arziki ba ce, amma dan ta karɓi ɗan canjin aljihunsa, ta karɓe kuɗinsa duk ta kwashe irin wannan abubuwan da aka ce ita matar ta yi taƙi. In ya je can zai tarar da ɗakinta yana ƙamshi, ɗakinta a gyare, kullum. Shi sa Imrul Kaisi yake faɗa yake cewa wato yake yabon wata mace yace wuyarta wai saboda kyansa da yanda yake sheki sai yake cewa kassa janjali sajanjali wai shine kaman mudubin karuwa yanda kullun ake goge shi ta kalli fuskarta daga ta fito sosai din nan wato kullun cikin hidima ita ba ma wai ɗakin ta da kaza ba har ta mudubinta wato har kamanta shi Imrul Qais yayi a cikin Shu'ara'ul Jahili an fahimta wanda wannan shi ya kamata a ce gidajen aure sun kasance ba mutum ya shigo gida gidan ba a kintse yake ba ba a gama aikin kaza ba a gama shara ba ba a gyara kaza ba yaro yayi yaro shi ma ba a tsaftace shi ba yana cikin datti ga kwantsa ga majina a hanci ga duk abin da zai taimaka wajen hankalinka ya kuma tashi ka ji ka tsani gidan duk ga sunan rukunan sun tabbata to shine sai malam yake cewa shi fa namiji lalle in yazo gida hutu yake bukata ko dai matar ta tashi tsaye wajen saman masa hutu in ya zo ko kuma zai nema wa kansa hutu a wani gurin to daga cikin hanyoyi masu kyau na neman hutu a wani gurin kila shine ya aure ya sa ya aure wata mata ya samu wani guri can ya ajiye ta wannan baiwar Allah abinda ta cewa yarta kenan da haka kina son mijinki ya zo ya zauna sai ki ta mita ba maza ba sa zama a gida to kin samar da yanayin da za a zauna din in bera da sata ai daddawa ma da wari lalle ba a kyautawa da mazaje suke kauracewa gida amma me dalilin kauracewa gidajen wannan ita ce tambayar da ya kamata a yi idan yanayi ya zama mai kyau duk wannan karatun ya tabbata a gidanka ya zama baka zama a gidanka shine sai ai ma faɗa a ce baka kyauta ba amma gidan kana son ka samu hutu babu ita ba za ka huta ba zancen ka samu hutu ba wani abu da za ka gani ya faranta maka rai a gida to wannan kaga dole mutum zai nemi haka ta ce wa yarta ta ce ko dai ki tsaftace gidanki ki tsara shi ko kuma mijinki ya nemi hutu dan hutu yake so a gida in yazo ba zai samu ba zai neme shi a wani gidan daban wa yaqulu ad-da'iyatu ash-shaykh Ahmad al-Qattan babban da'iyan nan ash-shaykh Ahmad al-Qattan yana cewa laqad kanat li jaddatun yace ina da wata kaka li ummi ta bangaren mahaifiyata rahimahallahu yace Allah ya mata rahama tarushu ma alward li zawjiha tace yake cewa kakan nan tawa tun yana yaro ya san tana haka yace gaba ɗaya feshe wato tana tana yayyafa ruwan tirare li zawjiha ga mijinta fi gurfati naumihi a ɗakin baccinsa yayyafa ba zancen fesa yayyafa turare za ga tana yi kuma in ta faro tun daga cikin ɗakin baccinsa ila babil khuruji har zuwa ƙofar fitowarsa zahaban wa iyaban in zai fito zai tafi sai ya ji wannan ƙanshin in zai komo sai ya ji wannan ƙanshin a sheikh ahmad al-qattan yake yake yake yake cewa kakarsa ta bangaren mahaifiyarsa haka take ya ce wala ya zukuru yawman shi ba zai iya tuna wata rana ba illa wa huwa ya shummu ra'ihatul ward da ya taba shigowa gidan bai ji kanshin wannan tararan ba ba zai iya tunawa ba a ce yau ya zo ta gaza ta gaji ta yi ta yi ta ga abun ba na ƙara bane ta watsar ya ce ba taba gani ba shi sa wato neman aljannar wato akwai wanda ya tashi neman ta ta gaske tsakani da Allah yake neman ta ta gaske za ka ga tukuru aiki yake tukuru riris abin da yake so Allah ya da shi ya bashi aljanna a ce turare ba ranar banza kullun sai an yayyafa shi ko kullun sai an fesa to wadda ta yayyafa turare ko ta fesa a cikin daki to ina ga ita kuma jikinta da tufafinta idan har tun da yake ba zai iya tuna ga wata rana da ya shiga ya ji ɗakin ko gidan baya kanshin turare ba to a jikinta ko a tufafinta ba yaya tsarin gidan ya tsabta gidan take ta kuma Allah ya bada ikon gyarawa la tadlubi talaq karki ne musaki baiwar Allah ayi hakuri karki kuskura ki ne musaki a wajen mijinki إن أبغض الحلال عند الله الطلاق حلال عند الله بايا سو شيني سكي gashi halan ne yin sakin nan amma Allah baya so duk da cewa wannan hadisin ya shahara abu gadul halali inda Allah talaq ana ta karanta shi a cikin littafai daban-daban kuma za ka dinga jin wani lokaci har daga bakin wasu daga cikin malamai suna karanta shi a matsayin hadisi ne to amma gaskiya akwai maganganun malamai da yawa akan shi wannan hadisin amma a takaice a Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Al-Irwaul Galil ya ce bayan ya kawo maganganu da duruk na hadisin sai ya ce wa jumlatul qaul wato zance a dunkule dai shi wannan hadisin wato mutum hudu ne suka ruwaice shi daga cikin mutanen kirki amintattu daga wajen mu'arrif ibn wasil suka ruwaici wannan hadisin mutum hudu ne su ne muhammad ibn khalid al-wahibi akwai ahmad ibn yunus akwai waki' ibn al-jarrah akwai yahya ibn bukair wayannan su ne suka su hudun nan su suka ruwaici hadisin daga Mu'arrif ibn Wasil to amma sun yi sabani akai ɗaya daga cikin su ya ruwaici wannan hadisi daga Muharib ibn Dithar shi kuma daga Abdullahi dan Umar marfu'an ma'ana akwai hanya guda ɗaya da aka samu marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne ya faɗi wannan hadisin wanda ɗaya daga cikin wayancan manyan malamai maruwaita guda hudu sikat akwai ɗaya daga cikin su da ya jingina hadisin har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ragowar mutum uku da suka ruwaici wannan hadisi a wajen shi wancan malamin ragowar guda ukun suka ce a'a wannan hadisi ne mursal sun ruwaici wannan hadisin daga shi muharib wato suka ce hadisi ne mursal to dukkan malami masanin ilimin hadisi ya san cewa ruwayar waɗancan mutane guda uku ita ta furin jaye sabida sun fi yawa sun fi hadda kuma dukkaninsu suna daga cikin waɗanda ake yin wato imamul bukhari da imam muslim duk yana hujja da su a cikin sahihan littattafansu imamul bukhari a cikin bukhari imam muslim a cikin sahihu muslim zu suna yin wato suna yin hujja da hadisin wa'ancan malamai guda uku lalle ko shakka babu shi yasa ibn abi hatim kamar yadda ya ruwaita daga wajen babansa ya rinjayar da cewa wannan hadisi ne mursal haka kuma addara kutuni a cikin littafinsa al'ilal haka al'imam al-baihaqi kamar yadda al-hafiz ibn hajar a cikin at-talkhisul habir mujalladi na uku shafi na 205 ya kawo wannan cewa wayannan hadisan hadisin ya nuna cewa hadisi ne mursal kamar yadda muka faɗa mutane ne guda uku kaga kenan kana iya cewa shi wanda ya inganta hadisin marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar tasa ta zama shadda su kuma waɗannan mutane guda uku da suka ce a hadisin nan mursal ne to kaga magana su ta fi ƙarfi su kuma magana su ta zama mahfuz ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu thiqat ko ko kuma ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu al-awthaq minhu shadh da kaga kenan wanda yace hadisin marfu'i ne cewa inna abgadul abgadul halali inda Allah talaq to wannan hanya hanya cewa da take bata inganta ba su kuma ragowar mutane uku sun ce hanya wato hadisin hadisi ne mursal al-khattabi shi ma ya faɗi haka wanda ibn al-munzir ya bi sawunsa ya bi bayansa akan haka in ka duba muktasaro muktasar sunan mujalladi na uku shafi na 92 zance mafi shahara a game da wannan hadisi hadisi ne mursal inna abgadal halali inda Allah talaq hadisi ne mursal sai dai hadisin yana da wani shahid da aka ruwaito daga Mu'adh bin Jabal wanda Addar Qutni ya ruwaice shi a cikin Sunan al-Kubra Addar Qutni a cikin As-Sunan ya ruwaice shi mujalladi na 4 shafi na 35 haka Ibn Adi a cikin Al-Kamil mujalladin sa na biyu shafi na 694 da lafazin shi kuma da aka ruwaito wannan shahidin daga Mu'az ma ahallallahu shay'an abghadu ilaihi ko abghada ilaihi abghadu ilaihi min ad-dalaq shi kuma wannan lafazin kaji yanda yake ma ahallallahu shay'an Allah bai halatta wani abu ba abghadu ilaihi da yafi ki min ad-dalaqi irin saki yana da wasu lafuzan daban sai dai shi ma wannan isnadin sa da'ifun jiddan la yasluhu lil istishhad bihi wannan a takaice maganganun suna da yawa ma wannan na takaita mana kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya kulasar maganar cewa hadisi ne mursal inna abghadal halal inda Allah talaq hadisi ne mursal kenan bai inganta ba amma malamai suka ce kamar yadda Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alai yake faɗa hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau lalle Allah baya son saki in babu wata maslaha ko wata darura da za ta tilasta a yi saki ba a so da haka makaruhi ne babu larura babu wata maslaha mutum ya saki mafhum fa iyaki an tatulbihi min zawjik to kin ji dan haka ki hattara a hirdinki da ki nemi saki a wajen mijinki قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ba'sin ay shidda fa haramun 'alaiha ra'ihatul janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin duk matar da sa'alat zawjaha at-talaq ta nemi saki a wajen mijinta tace lallai sai ya sake ta min gairi ba sin ba tare da wani tsanani ba ba wani abu ne ya takura zaman ya ƙi daɗi ba a jin daɗin zaman zalunci da kama karya ya yawa ta yi iya abin da za ta ta gaji ba gai ba laifin zaune ba na tsaye haka kawai saboda wani ɗan saɓani da bai wuce a kau da kai a kansa ba ta ta da ƙayar baya ko saboda canjin rayuwa ta juya baya ta ce lalle sai an sake ta in dai babu wani tsanani mace ta nemi mijinta sai ya sake ta fa haramun alaiha ra'ihatul janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya wannan matar kanshin aljanna ya haramta a gare ta wannan hadisin imam ibn maja ya ruwaito wannan hadisin hadisi na 2055 haka imam abu dawud da imam tirmidhi da wasunsu duk sun roci wannan hadithin wasu hahul albani sannan shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadithin tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atan sayyi'a wani salihin bawa mutumin kirki cikin salihai managartan bayi ya auri wata mace mai mugun hali kullama ra'adhu duk sanda ta ganshi dalabat minhu talaq magana saki ne kawai ya sake ta ya sake ta wani lokaci ma har a ce idan shi dan halan ne da sauran kalmomi irin waɗannan wanda za su tunzura mutum shedan shi ma ya zo ya sake tabbatar masa da cewa ya kai dan halal in baka sake ta ba kamar ka da kai ba dan halal bane da haka da irin waɗannan kalmomin na tunziri wanda za a zugo mutum a sa shi ya dinga tsuma yanzu ne ya ce yayi sakin shi ma ba tare da ya tauna ko yayi tunani ba to duk matar da ainihin wato shi wannan salihin bawan ya auri wata mace mai irin wannan yanayin wato kullama ra'ad hudusan da ta ganshi dalaban min talaq takan nemi saki ne daga wajensa fa tallaqaha ya gaji sai ya sake ta yana sakin ta fa sajadat lillahi shukran kaji hada sujudi shukur tayi dan haka kawai sai ya ga ta yi sujuda ta yi sujada ga Allah na godiya akan ainihin wato wato ni'imar da ta samu na saki sannan za ta yi wa Allah koke falamma ra'aha yayin da wannan salihin bawon ya ganta tafa'alu zalika ya sake ta ta faɗi ta yi sujada yake tsoron kar ta kai shi ƙara gurin Allah rafa'a yadai yad'u alaiha sai ya daga hannu sama shi ma yake mata addu'a faƙali sai ya ce Allahumma inni lam azlimha ya Allah kai ka sani Allah ban zalunce ta ba wa qad wada'at laka faman kadhiban yanzu gashi nan tayi maka tayi sujuda tayi sujada da bakinta makaryaci za ta yi maka ƙarya Allah Allah wallahi ka sani ban zalunce ta ba amma gashi nan ta taho gaban ka ya Allah za ta yi ƙarya yana wannan addu'a kawai fa kharaja fa'arun min min hujurin min juhurin kawai sai ga wani beran dinka wani bera ya fito daga wani rami fa wasaba alaiha sai tuma yayi tsalle ya fada kanta wa absada alaiha sujudaha ya lalata mata sujada yace masha Allah kafallahu almu'minina alqitala kenan ta ko za ta kai kara ta je ta yi mun shari an gane go eh da haka sai yayi addu'a kawai sai Allah ya fito da wani bera ila shi kuma ko abinci ya fito nema ko wani abu ne ya tsalle ya fada kanta zai ta tsorata gaba ɗaya da haka sujada ta baci wa tazawwajat imra'atun min rajulin tayyibin salihin to faqala kai faqala alhamdulillahi alladhi ajjala fadihataki wa anqadha sujudaki yace na gode wa Allah da ya gaggauta kunyataki ya kuma bata sujadaki وتزوجت امرأة من رجل صالح وتمت تا أوري وني صالح باوا wato ta auri min rajulin wani mutum tayyibin mai kyawawan halaye salihin nagartacce yu'amiluha mu'amalatan hasana yana mu'amala mai kyau da ita wala yadhkuru wala yadhkuru ahlaha إلا بخير ولا يذكر هكذا يقول ولا يذكر كو يذكر ba wani harafi da ya ɗauke muku? wala yadhkuru ahluha to sai mu dauke shi haka wala yadhkuru ahluha iyayenta ba sa ambaton wannan miji illa bi kulli khairin sai da dukkan wani alheri suna ganin sun dace da sirki thumma dalabat minhu talaq kawai sai ta nemi sai ya sake ta fa dallaka ha sai ya sake ta fa tazawwajat min fasiqin sakayya kenan ta dage sai ya sake ta sai ya sake ta ba ta zawwajar min fasikin sai ta auri wani fasiki ya duribuha wala ya zukuru ahaluha wala ya zukuru ahalaha illa bi kulli naqasin wa su'in to can wala ya zukuru ahalaha zai zama an gane ko can na farkon shi mijinta na farko wala ya zukuru ahalaha baya ambatan iyayenta da ‘yan uwanta illa bi kulli khairin sai da dukkan wani alheri ma'ana yana yaban iyayenta baya faɗan wata kalma ta ɓatanci ga iyayenta ya san darajar iyayenta yana mutunta su yana kimanta su da ‘yan uwanta sai ta nemi ya sake ta sai ya sake ta sai ta auri wani fasiki shi kuma ga duka wala ya zukuru ahalaha illa bi kulli naqasin wa su'in kuma in ya tashi tijara baya ambatan iyayenta da ‘yan uwanta sai da dukkan wata kalma ta tawaya da muni, duk abin da ya tarkato daga bakinsa na rashin mutunci game da babanta, babata da sauran ‘yan uwanta duk zai dinga yi. Fakanar ta fi hasaratin wa asafin, da haka ita da kanta cikin takaici da taɓewa, take cewa man ɗalabti man ɗalabati ɗalak minar rajulin salih wadda ta nemi saki, saki daga mutumin kirki ne ta zawaja ha arrajulun salih ita da kanta tana zaman lafiya da mijinta na kirki ta nemi ya sake ta to yanzu gashi ta zawaja arrajulun salih wato wuket shine salih an gane ko yawa wato masharrancin miji marar nagarta marar kirki gashi shine ya aure ta to kaman wannan ana nuna cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mace ni'ima ya yi mata baiwa ya ba ta miji na gari to in fa ta yi wa Allah butulci Allah ta'ala cewa in ka gode zai ƙara in ka yi butulci kuma azabarsa tana da tsanani da haka in Allah ta'ala yi wa mace ni'ima ya azurta ta da miji na gari ta rena ni'imar take ganin ba shi ya dace ba ta nemi ya sake ta suka rabu to kaga ta yi wa Allah butulci to kuma Allah ta'ala cewa ya ka gode ya ƙara ka yi butulci kuma ka gani to yanzu duk wanda yawa Allah butulci zai gani yanzu wannan ta yi wa Allah butulci sai Allah ta'ala ya haɗa ta da daidai ita nasa'ihun ahamma lizzaujain wasu gamammun nasihohi ga ma'aurata ihzarul gaira alkatila ya ku ma'aurata ku yi hattara da mugun kishi mai kisa ihzaru algaira algairatul qatila ku yi hattara ku yi asannu ku kiyayi kishi wanda yake kai mutum ya baro shi algairatu wato kishi shu'urun sihi wato wani abu ne da yake nuna wato lafiyar ji alghairatu shu'urun sihi wani irin ji ne wanda mutum yake yi a zuciyarsa kuma na lafiya ne lafiya kalau duk mutumin da yake da lafiyar shu'ur to zai dinga jin kishi in mutum ya ji kwata-kwata shi baya ci da kishi matarsa ba ruwansa kawai duk wanda ya ganta da shi baya tambaya ina kuka duya ya na ganki a tsaye da wadawa kike magana ba duk baya wannan haka ita ma duk in za ta ganshi da koma wace mace ce da to wannan babu shu'urun sihi shi wannan gaira din wani shu'ur ne wani filin ne kuma lafiyayyen filin wanda dukkan mai lafiyar tunani da lafiyar zuciya yana jin wannan filin din lil usrati sa'ida ga iyalai waɗanda suke masu rayuwar aure mai daɗi to za ka samu tana kishin mijinta shi ma yana kishin matarsa wa adifatun samiyatun wani motsi ne na zuciya maɗaukaki wani motsi ne na zuci kuma motsin maɗaukaki tushiru zaujain da yake sanar da ma'aurata birtifa'i darajatil hubbi bainahuma wato yanayin hauhawar wato a, a darajar ƙauna da soyayya da ke tsakaninsu an gane wato wannan gaira ɗin kaman wani wani tamomita ne da yake auna zafin soyayya da ke tsakanin ma'aurata da aka ba ruwanka baka kishinta to ya nuna tamomita ɗinku ya nuna wato kullum a yanayin zafin soyayya ku sauka yake ita ma ba ruwanta ba ta wani kishin ka kaje duk abin da za ka yi to wannan shi ma ya nuna cewa thermometer din soyayyar gaskiyar magana wato temperature din soyayyar gaskiya ba ta ba ta zama mu'tadila ba to amma duk da haka wal ghairatu naw'an kishin kala biyu ne ghairatun mamduha akwai kishi abin yabo wa ghairatun mazmuma akwai kishi abin zargi to shi abin yabon in ya zama baka da shi shi ake kira mutum ya zama da youth kishi abin yabo sai zama kai ko shi din ma baka ji to wannan ya tabbatar da dayyusancinka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dayyus ba zai shiga aljanna ba shi yake hada matar ma yake hada ta da mutane to ki je mana ku yi magana da shi ki kira shi mana a waya kin yi sabin din lambar sa fal ghairatul mamduha kishi abin yabo hiyal ghairatu alal hurumati wal maharim shine kishi sanda kaga abokin zamanka yana nema ya tsallaka katanga alal hurumat akan alfarmomi wal maharim da abubuwan da aka haramta wannan shine kishi abin yabo ka gama taka za ta aikata abin da yake na haramun ka ce baka amince ba ka fitittike ka yi faɗa ka ce baka lamunta ba me ya haɗa ki da wani ya naga kuna ta hulɗa ya naga wannan in kaga ana nema a shiga wani layi to wannan gaskiyar magana kishi ne abin yabo duk sanda kaga matarka ta kama ramin halaka ba za ka zuba ido ba duk sanda kaga mu'amalolinta ba mu'amaloli bane abin yabo a addini to ba za ka tsale ba to irin wannan kishin na ka hana matarka tsallaka inda Allah ya haramta to wannan kishi ne abin yabo haka ita ma ta buta kiyarda ka keta alfarmar ubangiji ta nuna kishinta akan haka wannan shi ma kishi ne abin yabo qala sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu yace law ra'aytu rajulan ma amra'ati la darabtuhu bisayf ghaira musfahin ay bi haddi sayf sa'ad bin mu'az lokacin da walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun an ce lokacin da wannan aya ta sauka sa'ad ya ce ta yanzu mutum ya zo ya tarar da matarsa tana da wani kato yana zane da ita sai ya je ya nemo shaidu ya ce kai na yi imani da wannan ayar kuma gaskiya abin da aka faɗa a ciki haka ne ya ce amma gaskiyar magana duk wanda na same shi a wannan yanayin wallahi ya ce wallahi yana sare makai ba wasu mutane da zan je in nemo ni sa'ad bin mu'az yace laura aitu rajulan yace wallahi da zan ga mutum ma'amra'ati tare da matata suna ba daidai ba la darabtuhu bisayf yace wallahi sara ne kawai da takobi tsakanina da shi kuma ghayra musfahin ba da gurin fadin ba ba wai dan dukansa zan yi dan tuna maka ya me kaka nan ba ba yace ba wannan ba shine ghayra musfahin ba da gurin fadin ba ai bi haddi saib yace wallahi da wajen kaifin takobin zan sare shi aka zo aka ce ya ma'aikin Allah kaji abin da Sa'ad yace ayan nan ta sauka amma kaji abin da yace to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ata'ajabuna min ghairati sa'ad kuna mamakin kishin sa'ad ne la ana aghyaru minhu wallahi na fi shi kishi wallahu aghyaru minni wallahi ni kuma Allah ya fi ni kishi shi sa Allah ta'ala ya haramta alfawahish ma zahara minha wa ma batan yace kuna mamakin sa'ad kuna ganin kamar kishin sa yayi yawa ko yace wallahi na fi shi kishi kuma ni din nan duk kishin nan na yace wallahi Allah ya fi ni kishi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi mujalladi na tara shafi na 230 ka duba al-fathu ta'liqan ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله يقارى مسيدة يناتيوا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس يتي وترانا منا وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم أزوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imun ya ce wata rana ina bacci ra'aituni fil janna sai na yi mafarkin gana a aljanna fa izan ra'atun sai naga wata mace ta tawadda'u ila janibi kasrin tana dan wawwanke jikinta tana tsaftace jikinta shine ta tawadda ka dauka alwudu'ul lugawi ake nufi anan an gane ko ka dauka abuna abuna alwudu'u alistilahi ba ita bace alwudu'ul lugawi ne eh kakka ce to wala hadha ta yi ne ba ai ba sallah ba zancen wani sallah aljanna ko eh shi yasa suka ce tatawaddau ay alwudu'u lugawi wa huwa at-taharatu wat-tanazzuf wato tana tana ƙara gyara jikinta dan ta ƙara kyau doriya akan kyanta ila janibi qasrin a gefen wani bene fa qultu liman hadha sai na ce kai wannan bene haka ka ta faran bene wannan nawaye qal sai ce da ni hadha li Umar yace wannan katafaren benen da kake kallon sa gidan Umar ne radiyallahu an a wata ruwa ya ce har na yi nufin in shiga in dan gaggaya irin yadda gidan yake da irin abubuwan da ke ciki in na zo in ba wa sayyidina umar albishir in ba shi labari ya ce fa zakartu gairatahu sai na tuno kishin sayyidina umar fa wallaitu mudbiran sai na juya na tafi abina sai na tuno irin kishin wai yanzu kana da irin wannan ma ya dauka kafiya zafi da yawa kafiya tsanani da yawa ita matar ta ga ka tsananta yan uwanta su ce kafiya zargi kafiya kaza kafiya kaza eh ba ba daidai bane irin wannan kishin zamu faɗi malam zai bamu wani wani ma'auni na kishi mai dalili da kuma na baka yar ba dalili yace nayi niyyar in dan shiga gidan dan gagga yanayin abubuwan da ke ciki na zo in bashi labari sai na tuno irin kishin Umar kar ya zamanto kila akwai hurul ain da sauransu a ciki yace fa wallaitu mudbiran sai na juyo na tafi wa fi riwayatin a wata riwaya fa aradtu an adkhula nayi nufin in shiga gidan falam yamna'ani ba abin da ya hana ni shiga gidan illa ilmi bi gairatika yake ga sayyidina Umar sai dan sani na da irin kishinka fabaka Umar sayyidina Umar ya fashe da kuka ثم قال سيتي او عليك يا رسول الله اغار ko zan yi wa kowa kishi ya ma'aikin Allah kai zan yi wa kishi akan ka zan yi kishi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 5226 da kuma hadithi na 5227 amma al-ghairatul mazmuma to kaga irin wannan kishin da annabi ya ce yana da shi sallallahu alaihi wasallam irin kishin da aka ce sayyidina Umar yana da shi irin kishin Sa'ad bin Mu'az kaga duk wannan kishi ne mamduh kishi ne abin yabo kar ka bari wani munkari ya rabu iyalanka kar ka bari wani haramun iyalanka su rabe shi ka dinga kokarin yage iyalanka daga fadawa hannun ainihin wato iblis da da, da mutanansa to wannan kaffa kaffa din wannan abu ne mai kyau matarka in za ta fito ka tabbatar ta yi shiga irin wadda ta dace da koyarwar addinin musulunci wannan duk yana daga cikin kishin da ake so ka ka nuna ba so ake kullun ka dinga nuna adam matarka ka dinga nuna cewa ai kai ka more kai matarka tana da kaza wannan yana daga cikin dayyusancin abubuwan da aka ce a kalla na adanta an gaya wa mutum goma sha biyu ne aka ce su kalli adam mace ko wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha in ka cire ma zahara minha to sai dai bu'ulatuhunna aba'uhunna wannan wajen mutum sha biyu su kadai ne kawai da aka za ta fito ta rufe rub wannan shine daidai amma gairatul madmuma amma kishi abin zargi fahiyar lati tubna ala dhunun shine irin kishin da ake gina shi akan zato wal auham da kuskuren fahimta to wannan zato ne wanda yake marar kyau kawai zato ne an gane ko a kishi ne kai wanda yake marar kyau kawai zaman to kai kishin naka zato ne zargi ne kawai ba wai wani tabbatarwa kai ba zato ne da kuma fahimtar abu ba daidai ba kuskure to wannan irinsa ne abin zargi wa hiya da'iman tu'addi ila ta'asatil usra to wannan ko da yaushe irin wannan kishin yakan bayu zuwa ga rashin farin cikin iyali gaskiya irin wannan kishin to yana haifar da wato rashin farin ciki da walwala a gidan aure ya zama ba wani sakewa kawai zato kawai a kai kullun zargi ne da zato da fahimtar abu ba daidai ba ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al-ghayrati ma yuhibbu Allah daga kishi daga cikin kishi akwai wanda Allah yake so wa minha ma yubghidu Allah daga ciki akwai kishin da Allah baya so fa amma allati yuhibbuha Allah amma kishin da Allah ta'ala yake so allati yuhibbuha Allah yuhibbuha Allah fal ghayratu fi riba wato shine yin kishi fi ribati a cikin kokonto an gane ko fal ghayratu fil riba sai suka ce ka an ya garar rajulu idza ra'a min maharimihi aw gairihim fi'lan muharraman fayanza'ijo wai kishin da ake Allah ta'ala yake so shine kamar mutum ya ga wani abun haramun daga ainihin wato muharramarsa ko waninsu ya nuna damuwarsa wannan kishi ne da Allah maɗaukakin sarki ke so shine wato abin nan falgairatu fir riba an gane ko kai baka amince ba akwai dan shakku shakku da kokwanto game da yanda movement din yake tafiya yanda alaka take baka yadda da wannan alakar ba wannan da yake tsayawa da kanwarka wannan da yake tsayawa da yarka wannan da yake tsayawa da yar uwarka kai baka aminta da movement din ba wannan da yake dan huldodi da yake nema ya hulda da iyalanka baka baka yadda ba riba akwai dan element na rashin yadda wato akwai kokwanto da ɗari-ɗari da taraddudi an gane ko shine kamar kana ganin ana so a yi wani irin alaka ko wata irin hulɗa wadda take haramtacciya to irin wannan ka nuna kishin ka kai kokarin sanin me ke faruwa ko me ke gudana ko kai kokarin tsinke alakar wannan kishi ne da Allah ta'ala yake so wa ammal ghayratu allati yubghiduha Allah amma kishin da Allah baya so fal ghayratu fi ghairi riba shine ka dinga kishi a gurin da ba kokwantan kwata-kwata babu kokwantan misalin da suka bada shine kamar mutum ka an yara ummahu ta zawwajar kamar ya gaba babarsa tana so ta yi aure an gane ko yawwa mahaifinsa ya rasu kuma ita ba mahaifiyarsa tana ganin tana da ragowar karfinta tana so ta yi aure mutum ya dinga zazzare ido ya ta zage-zage ya zo ya ci mutuncin shi bazawarin ya je ya mabarazana ya yi makaza ya makaza to wannan kaga kishi ne wanda yake mazmum saboda abinda kake ta kishin akan sa halan ne an fahimta ko wannan hadisin Imam Ahmad ya Imam Abu Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 2659 Imam Ahmad a cikin Musnad hadi mujalladi na biyar hadisi na 445 da kuma 446 Imam An-Nasa'i a cikin Sahihun Nasa'i shi ma ya kawo shi hadisi na 2557 hadisin Hasan ne hadisi ne wanda yake Hasan to insha Allah sai mu tashi kala Abdullah ibn Ja'far abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik